وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وإياكم من النار اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Cikin sahalewa ta Allah mahalicci makaɗaici mun samu zarafin sake hallara don ci gaba da karatu da muke a cikin littafin kitabu tauhidi alladhi huwa haqqullahi alal abid littafi wallafar imamu ahli sunnati والجماعة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب التميمي رحمة الله تعالى عليه wanda muka saba hallara mako-mako muke karantawa a wannan masallaci mai albarka masallacin tunawa da malaminmu imamu da'awa rahmatullahi ta'ala alai a sheikh muhammad kabir ahmad taghemmadahu Allah bi rahmatihi anan bakin kasuwar anan bakin tashar yankari a cikin garin Azare karamar hukumar Katagum jihar Bauchi yau muna almuru na 20 daidai ga watan Rajab lissafin hijira alif da 445 ya kama daidai da ɗaya ga watan biyu lissafin miladiya shekara biyu. da don yin bayani kan cewa dukkan wanda ya tsantsance tauhidi irin yadda annabawan Allah suka yi kira zuwa gare shi to zai shiga aljanna ba tare da barazana ta hisabi ba balle azaba mun fara karatu a wannan babi har mun kai ga hadisin farko da malam ya kawo a wannan babi wadda ya samo asali daga Hussein ibn Abdurrahman As-Sulami Al-Kufi rahimahullahu ta'ala qala kuntu inda Sa'id ibn Jubair fa qala ayyukum ra'a al-kawkaba alladhi qadda al-barihata fa qultu ana thumma qultu ama inni lam akun fi salatin walakinni ludightu qala fama sana'ta qultu irtaqaitu qala fama hamalaka ala dhalik قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم وظننت أنهم أمتي وقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم وقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة wannan hadisin an samo shi daga Hussein ibn Abdurrahman as-Sulami kala yace kuntu inda Sa'id ibn Jubair na kasance wata rana a wajen malam Sa'id ibn Jubair shi Sa'id ibn Jubair yana cikin manyan tabi'ai yace wata rana ina tare da Sa'id ibn Jubair almajirin Abdullahi dan Abbas ne Abdullahi dan Umar na Aisha duk suna cikin malaman Sa'id ibn Jubair to shi Hussein almajiri ne na Sa'id ibn Jubair yace wata rana ina majalisi malam faƙala sai malam ya ce ayyukum ra'al kaukaban lazin ƙabbal bariha waye cikinku ya ga tauraron nan da ya zurɗo jiya da daddare tauraron nan da ya faɗo jiya da daddare faƙultu ana sai shi Hussein ya ce na ganshi sai na ce ni na ganshi sun maƙultu sannan sai na ce amma inni lam akun fi salatin amma a saurara fa ba wai a cikin sallah nake ba lokacin kar a yi tsammanin kar a tsammanta mini kiyamul laili nake lokacin da tauraron ya fado a'a ba wai a cikin sallah nake ba lokacin kar a zata mani yana kokarin me yana kokarin ya kare kansa daga riya ya wanke kansa daga tsarkakewar mutane. Walakin ni ludirtu sai ce sai dai a lokacin wato na gamu da maharbiya ce ta harbe ni, eh kamar kunama. Eh ludirtu harbi na wata wani ƙwaro ya yi. Kala sai malam ya ce, fama sana'ata, ah, to da ƙwaro ya harbe ka yaya kai. qultu sai nace irtaqaitu ita to bi nayi e ruqya nayi qala sai yace fa ma hamalaka ala zalika to me ya kai ka ga yin tofin me ya dalilin ka na yin ruqya na yin tofi duba yadda magabata shike bin diddiki wajen tabbatar da ingancin abin da mutum ya aikata daidai da mutum ya ji rauni ya tofa wani abu a matsayin magani na rauni ana bukatar dalili kaga kenan ba za ka ɗauki alkur'ani ka ce za ka yi magani da shi ba ta wata hanya ta daban saɓanin hanyoyin da suke da dalili yin wata hanya ce mara dalili za a ce a ina ka samu ke sa yanzu tabi'i sa'id ibn jubair ya ce da almajirinsa da wani dalili kai tofi ina ka samu dalili, ina ka sani cewa ana tofi saboda faduwar ƙari ko saboda faduwar dafi, shi ne ma hamalaka ala zalika, me ya ɗauke ka kai aikata haka. Ultu sai na ce, hadisun haddasa nahu sha'abi, a'a, hadisi ne fa malan sha'abi, malamin hadisi ya karanta mana, kenan ba da kanai ba a karmakallahu. eh ba fa da kanai ba malam sha'abi muka je ya karanta mana hadisi muka ji ne kuma na aiki da hadisin da aka koya mini kala sai ya ce wa ma haddathakum wani hadisi ya karanta muku to kaga yadda magabata suke son karuwa a wajen junansu sai ya so ya ji ina hadisin ba nishi ba tuhuma yake masa ba ko ƙaryata shi yake ba ba tambayar ƙaryatawa bane ba tambaya ce ta neman ƙarin sani. Ka iya cewa, "Ah, o haba, eh, wani hadisi ne, kaga wannan ba tambaya ce ai ta inkari ba, ta neman nima na sani ne." Ultu sai na ce, na an burai da ibn al-Husaybi. Sha'abi ya labarta mana daga Buraida ibn al-Husayb annahu qala Buraida ya ce, la ruqyata illa min ainin aw humma babu tofi ba ruqya sai in sanadin kambun baka ne aw humma ko kuma sanadin ƙari ko dafi Kala sai ya ce, Kad ahsana manintaha ila ma sami'a. Lallai ko dukkan wanda ya kai ga iya abin da ya ji ya kyauta. Ya kyauta a kansa. Duk wanda ya kai ga iya abin da ya ji ya kyauta a kansa. Abin da malamai suka ce, wannan ibarar tana nufin, wato dukkan wanda ya san abu, ya yi aiki da shi, to ya kyauta wa kansa. Dama haka ake so kuma. Ka san abu kuma ka yi aiki da abin da ka sani. Ka san ilimi kuma ka yi aiki da iliminka. Wannan shi ne abin da mai, shi ne abin da ya fi kyautuwa. Dukkan wadda bai sani ba, kuma bai yi aiki ba, wannan jahili ne. Bai sani ba, bai yi aiki ba jahili ne. Wanda kuma bai sani ba, sai aiki akan rashin sanin wannan batacce ne wanda kuma ya sani sai ya ƙi aiki wannan azzalimi ne amma wanda ya sanin ya aiki da abin da ya sani to wannan shine adali shine shiryayye sannan kuma shine malami domin ya kaucewa dukkan waɗancan halaye guda uku marasa kyau ko rashin sani haɗi da rashin aiki ko kuma sani babu aiki ko kuma aiki babu sani duk waɗannan munanan halaye ne sai halin sani da kuma aiki da abin da aka sani da haka dukkan wanda ya ji ya kiyaye ya aikata to ya kyauta wa kansa shine kad ahsana manintaha ila ma sami'a nan malamai sun tattauna akan la ruqyata illa min ainin aw humma babu ruqya sai in sanadin kambun baka ne ko kuma wato ko kuma dafi ko ƙari kenan ana nufin cewa ana kore halacci rukuya ana kore halacci rukuya ne in dai ba ta maita bace ko kuma rukuyar dafi da yawan malamai suka tafi akan cewa a'a ba ana kore halacci rukuya bane rukuya ita kanta irin ta shari'a ta halatta da dalilan da za su zo nan gaba a karatu rukuya. Domin abin da rukuya take nufi shine tofi jama'a. Rukuya ba rukiya ba. E rukiya kuskure ne wannan zancen cikin gari. Rukuya haka yake tofi ake nufi. To idan ko tofi na shari'a ne, me tofi na shari'a shine tofin ayoyin Alkur'ani. da addu'o'i da suka zo ingantattu daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama daga magabata, kai har ma da addu'o'in da kai kake ganin sun dace, jumlar da kake ganin ta dace a yi addu'a da ita, sai kai addu'a da ita kai tofi, duk yana cikin abin da ya halatta na rukuya. Amma duk tofin da za a yi shi da surkulle. da sunayen aljanu, da ƙulle-ƙulle, da tsafi, to shi irin wannan tofi haramtaccen tofi ne kuma shirka ne. Shi sa annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce da sahabbansa, A'ridu alayya ko i'ridu alayya ruqakum ku gaya mini irin abin da kuke faɗa a tofi. ku fitar mini ku bayyana mini abin da irin abin da kuke faɗa a tofi la ba'sa bir ruqa ma lam yakun fihi shirkun babu laifi ayi tofi matakar babu shirka a ciki matakar babu shirka a ciki to kaga kenan ya halatta ayi tofi wannan a ka iya cewa wato mutlaqan bi sifa amma Da haka idan aka ce babu tofi sai sai a kambun baka ko kuma a dafi, to kenan wata jinya ba wannan ba ba a yin tofi, za a ce a'a. Ai ya tabbata annabi sallallahu Alaihi wasallama ya halatta tofin shari'a, kuma ya ba da izinin tofi, kuma an yi tofi ya yi son barka, har ma ya ci daga ladan tofi. don haka annabi alaihi salatu wassalam bai hana tofi na shari'a ba, bai takaita shi kaɗai akan kambun baka da dafi ba. Amma menene ma'anar ambatan kambun baka da dafi a wannan wajen? Malamai suka ce, wato abin da ke nunawa shine ai ba ma jinyar da tafi cancanta da tofi ya kambun baka da dafi. Shine ma'anar la ruqyata illa min ainin aw humma ba abin da yafi cancanta ma da a masa tofi kamar ya kambun baka da guba me yasa a da dafi me yasa saboda da kambun baka da dafi cututtuka ne waɗanda suke tasowa daga mummunar zuciya daga mummunar zuciya maƙetaciyar zuciya masu kambun baka zuciyarsu ce take da wani dafi na hassada na cutarwa, wala'alla ba su san wannan dafin suna ma da shi ba, domin dukkan wanda yake da hassada, to yana da wani kaso na kambun baka. Domin hassada cuta ce, kambun baka kuma asalin tushen kambun baka hassada ce. hatta ka ga abu ya ƙayatar da kai, ya burge ka, ko kamannin wani, ko gidan wani, ko rigar wani, ko takalmin wani, ko hular wani, ko motar wani, ko mashin ɗin wani, ko keken wani, ko shagon wani, ka gani ya burge ka, wannan kaga kayan wani ya burge kan, ai kaso ne na hasada. kaso ne na hasada ai daga nan take samun asali har wato kenan yanzu ma wani abu na wani har ya dau hankalinka to masomar hasada kenan abin da yafi kamata shine ba ruwanka da kayan kowa ba ruwanka da kayan kowa kai baka san kyakkyawa baka san mummuna ba baka san kyakkyawa ba baka san mummuna ba an yi wani malami bai bai jima ba Muhammad al-Amin Ash-Shankiti Allah ta'ala ya ji kansa da rahama mai littafin tafsiri adwaul bayan suna ba da labarinsa a garin madina shi ko takalmi bai san iri ɗaya ba wato ba shi da wani mai da hankali akan abin duniya har iya gane cewa na takalmin iri ɗaya ne wai ya saka su a shi kawai in ya sa takal kafafunsa a takalmi sai ya tafi kawai iri ɗaya ne ba iri ɗaya ba ne wani ba shi ne damuwarsa ba sai ya tafi abinsa kuma suka ce har ya bar duniya shi ba zai iya tantance maka wai wannan riyal ɗaya ce wannan riyal biyar ce wannan riyal goma ba ce bai san sau shi ba kamar kai ne yanzu a ce baka san dubu baka san ɗari biyar ba baka san ɗari baka san jaka ba mu ku yanzu yara ƴan muri muri ma a cikin gida sun bambanta dubu da ɗari biyar To kaga wannan ai yaushe zai daga ido ya kalli wani gida ya mar ko ya kalli rigar wani tamar ina ruwansa ya huta. Da haka asalin kambun baka ya samo asali ne daga hasada ita ma asali ita ma hasada ta samo asali ne daga sha'awar kayan wasu daga sha'awar rayuwar wasu hasada take samowa asali amma ba zai kai ga haramtacciyar hassada ba har sai mutum ya je wata gaba har sai mutum ya je wata gaba wace gaba ita ce gabar da zaka dinga kyashin ci gabansa gabar da zaka rinka jin haushin nasararsa gabar da zaka rinka marmarin ya rasa ni'imarsa ta gushe to nan kan ka shiga hassada amma gabar da zaka rinka marmarin ina ma kai ma to kana cikin gifta baka shiga hasada ba ina ma kai ma shi yasa annabi alaihi salatu wassalam a giftar ma sai yace biyu ne kawai ya halatta giftar ma ba a yi sai cikin abu guda biyu ko dai mutumin da Allah ya bashi ilimi da hikima yana iya karantarwa da hukunci tsakanin mutane da adalci da kuma aiki da abin da ya sani sai yake baka sha'awa ina ma kai ma Allah ya baka ilimi da hikima irin tasa kai irin abin da yake yi sai mutumin da Allah ya bashi dukiya kuma ya dora shi akan dukiyar yana iya sarrafa ta akan ayyukan alkhairi sai ya baka sha'awa ina ma Allah ya baka dukiya irin ta wani kai ma kai aikin alheri irin nasa amma saulan hura hula da riga da keke da shago da kaza da kaza don haka almuhim asali kambun baka cuta ce daga zuciyar wani wadda take faruwa sanadin gani ko magana to kaga wani dafi ne da ya taso daga wani wuri to haka harbin kunama ko cinnaka ko rina ko zuma ko maciji da sauran dabbobi masu dafi wannan dafin wato asali idan ka kula ba wai yanka ba ne ba wai huji ba ne ba magana ce ta jini ba da haka bala'i ne kawai da ke tattare da zuciyar rayin wannan halittar da ta tsirta maka a cikin jininka sai ya zama damuwar tashin hankali. Sai ya zama dukkan cututtukan guda biyu da kambun baka da dafi dukkaninsu wato wata cuta ce da ta samo asali daga wasu rayuka wato masu munanar manufa. Masu mummunar manufa. To sai annabi alaihi salatu wassalam sai anan sai wato sai nasin yake nuna mana cewa wato kenan babu wani wata cuta da tafi cancanta a yi mata tofi ba wai dan su kadai ba duk cuta ana mata tofi amma wacce tafi cancanta da tofi irin waɗannan cututtukan da suke tasowa daga munanan zukata to ya ji wannan daga ainihin wato daga malaminsa sai shi malam sa'idu sai ya ce lalle ka kyauta dukkan wanda ya aiki da abin da ya sani to ya kyauta wa kansa walakin sai dai haddasa ibn Abbas mu kuma Abdullahi dan Abbas ya ba mu labari anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi ma wancan din daga annabin ne alaihi salatu wassalam amma da nassin hadisin bai rafa adancan zuwa ga annabi alaihi salatu wasalam haka ya zo siyakin daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi kala annabi alaihi salatu wasalam ya ce uridat alayya al-umam yana ba da labari wa sahabbansa an zauna annabi alaihi salatu wasalam sai ya ce an bujiro mini da al'ummomi a'a a mafarki ne a farke ne yaushe ne bai faɗa ba, e bai ce an tafi da ni waje kaza an nuna mini ba, bai ce na gani a mafarki ba, ko jiya ko shekaran jiya, kawai dai ce an bijiro min da al'ummomi ma'ana an nuna masa samfil, an nuna masa wato, wato, an nuna masa yanayin annabawa da al'ummominsu kan yadda al'amarin zai faru rana gobe kiyama an nuna masa ido kamar fim ya gani shine uridat alayya al-umam an bujiro min an yaye min hijabi naga al'ummomi da annabawan su fara'aitu nabiyya sai naga annabi wa ma'ahu ar-rahatu a wata riwaya ar-ruhaitu sai na ga annabi tare da shi da wasu tsirarin jama'a, arrahatu adadin da ya haura uku bai kai goma ba. Kamar ka ce sai na ga wani annabi da mutum tara. Arruhaitu tasgiri ne na arrahatu don nuna wato ƙarancin mutana. Sai na ga annabi da wasu ‘yan jama'a hakan nan. wannabiya kuma naga wani annabi wa ma'ahu rajulu war rajulani naga wani annabi tare da shi da mutum ɗaya mutum ɗaya a tare da shi warrajulani haka naga wani annabi tare da shi mutum biyu mutum biyu a tare da shi nan arrajul warrajulani annabawa ne daban-daban e mai mutum ɗaya daban mai mutum biyu daban wannabiya naga wani annabin walaysa ma'ahu ahadun ba kowa tare da shi nan fa ba yana nuna maka cewa annabawa hudu ya gani ba kawai da annabi mai mutum tara da mai mutum ɗaya da mai mutum biyu da wanda ba shi da kowa a'a yanayin annabawan sai wannan annabin ya zo mutum ɗaya ne da shi mai yawa masu ɗaɗɗaya suna da yawa mai yawa masu bibbi suna da yawa mai yawa masu uku uku suna da yawa masu tara tara suna da yawa ga wani annabin kan ma ba shi da kowa mai yawa su ma suna da yawa ah to annabin da al'umma suka kashe shi da wa zai tashi sun ƙi shi har sun kashe shi ma saboda ƙiyayya ba shi da mai ba shi kariya kai annabawan da aka kashe don haka ya ga annabawa da mabiyansu da al'ummominsu ya ga abin mamaki abin tausayi kowane annabi zai zo ya wuce kaga idan kana so ka sawara abin ka ɗan hararo ina hawan sallah da ake ana hawan sallah da sarakuna idan ana hawan sallah da sarakuna kowane sarki yana wucewa da tawagarsa kowane sarki yana wucewa da tawagarsa to kaga waɗannan sarakunan da tawagar ai ana samun bambance bambance ko na yawan dawaki ko na yawan mahaya ko na caɓa kwalliya ko na kaza da sauransu shine kowa yana wucewa kowa yana wucewa to kamar haka ne a misali ka iya fahimta annabawa Allah madaukakin sarki zai yi wani lokaci ranar alkiyama da annabawa za su rika wucewa kowa da al'ummarsa da haka za a samu annabawa masu ƙarancin mabiya sun zo ba da'awar ce ba su yi ba, ba basira ce babu ba, ba haƙuri ne babu ba, ba su da wata matsala daga wajensu su annabawa, a'a, sun cika dukkan sharaɗi da kuma ɗawainiya da dukkan haƙƙin da Allah maɗaukacin sarki ya ɗora musu, sai dai al'ummomin ne masu kunnen ƙashi. Ba su bi ba. sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce iz rufi'a li sawadun azim kwatsam sai aka dago mani wani duhu mai girma sawad duhu amma na jama'a azimun kuma mai yawa nan sawad din jama'a yake nufi ina gani ana wucewa ana wucewa can sai kawai sai na hango shine aka ɗago ɗin sai na hango duhun jama'a dandazan jama'a kuma da ɗan wato kumarin dandazan da girmar tawagar fazanantu annahum ummati sai ne tsammanin al'umma ta ce eh sai ne tsammanin al'umma ta ce tunda babu wani wadda ya samu karbuwa kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk annabawa da manzanni da Allah ya yi ba wanda ya kai shi karbuwa ba wanda ya samu karbuwa kamar sa kuma hikima ta Allah madaukakin sarki sai ya sanya shi annabin karshe sai ya sanya shi annabin karshe sai ya zama shari'ar sa ce mai wanzuwa har zuwa tashin alkiyama kuma gashi nan karuwa ake Allah alhamdulillah yace sai naga sai na yi tsammanin al'umma ta ce. Faƙila li sai aka ce mani, haza Musa wa ƙaunuhu, wannan ai Musa ne da mutanensa. Musa ne da mutanensa. To, a nan annabi Alayhi Salatu Wassalam zai ji ɗar, karfa Musan ma mu yi gasa da shi, shi sa a wani wuri sai ya kira sunan abin gasa. ya ce ku auri mata masu ƙaunarku kuma masu haihuwa. Alwadud masu ƙaunarku waɗanda suka iya soyayya. Alwalud masu haifuwa. Fa inni mukafirun bikumul umama yawmal qiyama. Kamar ranar alkiyama da ku ne fa zan yi gasar yawan jama'a. E da ku zan yi gasar yawan jama'a. To daga nan kuma za ka gane ba yuyuyu ake nufi ba. Kai da za a yi gasa da kai ka zo dan wiwi. yaya annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi alfahari da dan wiwi dan shaye-shaye dan sholisho ya annabi alaihi salatu wassalam zai yi alfahari da dan luwadi da yar madugo da mazinaci da barawo barayi da yan sara suka da yan fashi kiyaye annabi alaihi salatu wassalam zai alfahari da azzalumai maciya amana maciya hakkokin bayin Allah duk ba na alfahari bane da an jijjiga za a yar me yasa sauran annabawan wani yake tafiya da mutum uku wani da mutum ɗaya wanda mutum biyu wani babu kowa bai san mutanen bane ya samu mutanen ba na kirki bane rashin kirkin ne yasa ba su bi shi ba haka duk mara kirki ba zai ba annabi ba alaihi salatu wassalam ana nufin dandazon mutanen kirki so in za ka yi aure ka haifu don ka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan gasa to ka yi abin da zai masa amfani kar ka zama kai kawai bukatarka ka je ka yi waɗari ka biya bukata da ya mace ka sumbulo ɗa. Bayan wata tara ka sake ciki wa ya mace ka sumbulo ɗa, kawai kai bukatar ka shine ka biya bukatar ka ka haifu. Shikenan akwai matsala. Kuma an taba ka ce Annabi Salama ya ce a haifi a hayayyafa zai yi alfahari da mu da suwa. Da mutanen kirki. Da mutanen kirki. Barakallahu fikum. Don haka, annabi alaihi salatu wassalam da ya ga mutanen annabi Musa, sai ya ga abin a tashe gasa ne. Ya ɗauka na al'ummarsa caka ce ba nan ba ta ba al'ummarka ba ce ba, to bari ga tawan me ya faru. Wa nazartu sai na sake hangawa, in sake dubawa, fa idza sawadun azimun, sai kakam ga wani gugun jama'a azimun mai girma ai a'zamu wanda yafi wancan girma a wata riwaya qad saddal ufuka a wata riwaya qad saddal ufuka wato dandazan jama'ar da duhun har ya rufe sararin samaniya e da yawa yayi yawa sai duhun kasan idan sama ta ta yi nisa sai ka kamar za ta haɗe da ƙasa in aka buɗa maka yamman nan fetal, to sai kaga kamar sama, kamar wanda yake can zai iya taɓa sama, saman ta sauka ƙasa. Da haka duhun jama'ar sai ya zama ga nisa ga yawa sai ya zama ƙadsaddal ufuka sai ya zama ya rufe sararin sama. Duhu, jama'a dummu ne, insha Allah ta'ala. Ai, wanda baya cikin wannan jama'ar ya shiga hukunsa. eh da zaka zo annabi alaihi salatu wasallam ya alfahari da kai eh ya ya kaji yadda annabi alaihi salatu wasallam zai ji farin ciki da dadi wannan annabi ya zo ba kowa kai kuma haka Allah yayi wannan annabi ya zo da mutum biyu wannan annabi ya zo da mutum uku wannan ya zo da mutum tara wannan ya zo da mutum hamsin yaya zaka ji ka tuna kai ka harari farin cikin annabi alaihi salatu wassalam gashi nan da dandazan jama'a iya ganinka bayin Allah to kaga wanda ba su yi aure ba ya kamata su yi kokari su yi mana kaga wanda yake da mata sai taho da matarsa eh ba gidansu za ta je su taho da babanta ba a'a mijinta ne zai taho da ita. Idan akwai ɗa, yana cikin tawagarka. ya za ka ji annabi alaihi salatu wasalam ya ganka da matarka da ‘ya'yanka guda shida ko bakwai, kai ma ka kawo masa gudumawa, tsakani da Allah. To, kaga za ka so a ce matan ma biyu ne, za ka so a ce uku ne, kai za ka so ka ce ya ma'aikin Allah ga wata mafa, hudu i, ‘ya'ya talatin da biyu, to ya, in so samu ne amma ka bi gidanka yadda yake ni ban ban ban saka ka ba an gane ko kowa ya zo kuma kowa ya bi annabi alaihi salatu wassalam yace faqila li sai aka ce da ni hadhihi ummatuka wannan al'ummar ka ce wannan ita ce al'ummar ka wa ma'ahum sab'una alfan aka ce da annabi alaihi salatu wassalam kuma tare da su a cikinsu akwai mutum dubu saba'in saba'una alfan akwai mutum dubu saba'in ya dukuluna aljannata za su shiga aljanna bi gairi hisabin wala azabin babu hisabi babu azaba ba hisabi balle azaba Allah ya sa muna cikinsu mutum dubu saba'in za su shiga aljanna babu hisabi ma balle maganar azaba hisabin ma ba za a yi ba dubu saba'in ya zo a wata riwaya tare da kowane ɗaya a cikinsu kuma akwai dubu saba'in duk wanda ya shiga cikin dubu saba'in ɗin nan to za a yi masa alfarmar dubu saba'in to ko a anguwarku ne aka samu ɗaya kai sa'a kuna shiri eh to bale a ce kai ne ma kana cikin asalin wato kana cikin yawwa authentic list to kaga kai ne mai kawo dubu saba'in dubu saba'in kowane ɗaya shi ma yana tare da dubu saba'in waɗannan masu shiga aljanna ne babu hisabi balle azaba ba gumin hisabi ba rikita-rikitar hisabi jama'a. Ranar alkiyama akwai alfarma, amma wallahi a nemi alfarmar Allah ta hanyar sunna. Duk wanda ya nemi alfarmar kiyama ba ta hanyar Allah ba, ba ta hanyar da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya shar'anta ba, to tusa su za ta hura wuta. Jiya-jiya nan ina ganin wani shashasha yana cewa wai shehunsa. wai shehunsa idan aka je lahira Allah ya ce Allah ya ce da shi zo ka shiga aljanna ya je zai shiga aljanna ya ga ba shehu a ciki ya tambayi shehu aka ce shehu yana wuta zai ce Allah bar aljannar ka yadda shehu yake can zai je yace ba haka ba yace da a ce ranar kiyama Allah zai ce wane zo ka shiga aljanna sai ya je zai shiga aljannar sai shehu ya leko ya ce wane kai ba nan za ka zauna ba ta huta ya ce wallahi zai juya ya ta hutar mala haka suka yi nisa akan shehu kaga wannan shi kansa Allah ne fa ya ce masa ya tafi aljanna amma ya ba Allah kunya shehu kawai yake nema eh shi a ganin sa da haka kawai abin da shehu ya ce masa a lahirar ma shi kawai abin da shehu ya ce shi za a yi haka fa suka fahimci lahira saboda tsabar bata haka suka fahimci lahira jama'a to akwai jan aiki a gabanmu Allah ya sauke lalle lahira akwai alfarma a matan hannun Allah lalle a lahira akwai alfarma fiye da yadda duk wani mahaluki yake tsammani amma tana hannun Allah tana ƙarƙashin ikon Allah Da haka yadda ya ga dama yake da alfarmarsa, wallahi amma akwai ta kata-kata. Wannan somin taɓu ne cikin alfarmar lahira. Somin taɓu ne. Don haka muke fatar muke roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sanya mu cikin alfarmomin lahira. Allah ka sanya mu cikin alfarmomin lahira. Amma ba alfarma mai daɗin a ce ba za a maka hisabi ba. Ta fi kowace alfarma daɗi. alfarmar a ce ba za a yi maka hisabi ba ta fi kowace alfarma daɗi. Da haka duk wani jagwal ɗinka Allah ya ɗauki nauyi zai biya. Duk wani haɗi, duk wani rikici da kai Allah ya ɗauki nauyi zai biya kai wuce kai tafiyarka. Ba za ka san san da za a warware duk waɗannan matsalolin ba. Me fa haka daɗi? Jama'a ko bashi ne a duniya aka ce an biya maka? Wani irin daɗi za ka ji? Musamman irin yanzu nan malam. Yadda abubuwa suka sarƙe. a buga maka waya ce duk an biya ba su kanka gobe sai sabon rubutu da haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka sanya mu cikin alfarmomin ka ranar alkiyama annabi alaihi salatu wassalam ya yi karatu da ya karatu sun mana haba sai ya yunƙura ya tashi fadakhala manzilahu sai ya shiga gidansa sallallahu alaihi wa sallama ashe jikawa akai fa khaban nasu fi ulaika sai mutane suka kutsa zance shine khaba kutsawa da zance shine al-khawd fa khaban nasu sai mutane suka kutsa da zance fi ulaika cikin waɗancan dubu saba'in ɗin eh su ne ula'ika, ai, ula'ika a saba'ina alf, waɗancan mutum dubu saba'in ɗin su waye aka fara tattaunawa, faƙala ba'aduhum sai wasu suka ce, fala'allahumun ladina sahibu Rasulallahi sallallahu Alaihi wasallam, ta yiwu, mai yiwuwa su ne waɗanda suka yi abota da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama, tayu waɗanda suka yi abota da shi nan sahibu suka yi abota da shi abota ta imani da taimako. Abota irin ta abubakar da Umar da Usman da Aliyu da sauran sahabbai da kuka sani waɗanda ake cewa sahabbai. Abota ce ta imani da ƙauna da taimako da ba da kariya. To kaga kenan ba wai kaɗai zama da shi ba ne ba, in zama da shi ne su Abu Jahal sun zauna da shi, su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sun zauna da shi. Haka ba wai abota da shi ko zama da a'a, abota da shi tare da imani da taimakawa da ba da kariya da ƙauna wuto waɗannan ne waɗanda suka bar dukiyoyinsu da gidajen gado da gonakin gado da rumfunan kasuwa suka bi shi suka ƙaura don imani da shi da kuma taimakonsa da waɗanda suka karɓe shi suka ba shi masauki suka taimake shi da dukiyoyinsu da rayukansu suka tsare masa rayuwarsa lafiyarsa da mutuncinsa wannan su ne sahabbai tayuto su ne wa qala ba'dhum sai wasu suka ce fala'allahum alladhina wulidu fil islam tayu su ne waɗanda aka haife su a cikin musulunci falam yushriku billahi shay'a ba su taɓa yin shirka da Allah ba ka duba masu faɗan wannan zance a wata riwaya har suna cewa amma mukan da aka haife mu a jahiliya eh suka dan taba shirka abubuwa suka ce ai fayil din farko farko ba da kyau tayu sai an yi lissafi amma waɗanda aka haife su a musulunci ba su shirka ba tayu su ne to anan ku hararo wani abu waɗannan bayin Allah suna ganin wanda aka haife shi a musulunci ne bai san shirka ba, balle ya yi ta, yanzu kuma shirkar a cikin musulman take ta yi baƙe-baƙe waɗanda aka haife su a cikin musulunci shirkar ta yi baƙe-baƙe a cikinsu to da su suna zaton wanda aka haife shi a musulunci kam shi kan ya ma huta shirka bai santa ba ma ba su taɓa shirka da Allah ba wa zakaru ashiya'a sai suka yi ta ambaton wasu abubuwa, tayi su ne masu kaza, tayi su ne masu kaza, amma ku kula, siffofin da sahabbai suke ambata a wannan tattaunawar siffofi ne fa na aiki. Ku kula, an yi magana dubu saba'in masu shiga aljanna babu hisabi babu azaba, amma sai suna tunanin tayi waɗanda suka yi taimaki manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam suna masu imani da shi. wasu suka yi zaton tayi waɗanda ba su taɓa shirka ba ne masu tauhidi kuga duk wannan siffofi ne na aikin mutum da imaninsa da Allah abinda su bayin Allah nan suke hararowa kenan to amma yanzu wasu suna yaudarar kawunansu wasu suna yaudarar kawunansu suna ganin ƙaunar wani wanda ba ma shine Allah ba ba shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba, ta ishe su shiga aljanna. Ha? ko wanda ke ganin kawai ƙaunarsu kawai ta isa shiga aljanna. Wasu ma da kansu suke faɗa, wa man yuhibbuni wa man yarani, ko wa man yuhibbuni wa man ra'ani fi jannatil khuldi bila buhtani. Wai wanda yake so na ko ya ganni ma fi jannatil khuldi wai yana cikin aljanna madawwamiya amma ba shi da kansa yace bila butani ba ƙarya bane to ba rami me kawo magana rami don haka aiki ne aiki ne wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun haka magana ce ta imani da aiki ko dukiya ko dangantaka ba za ta tsallakar da mutum ba illa man amana sai wanda ya imani wa amila salihan kuma ya aiki na kwarai to in kana son zaman lafiya a ranar gobe kiyama ka yi imani da Allah kuma ka tsayu da ayyuka na gari Allah ka sanya mu cikin masu imani masu ayyuka na kwarai fa kharaja alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya fita wajen su fa akhbaruhu sai suka ba shi labari, ‘yan wajen Allah ka tashi ka bar mu da chapter, e tun da ka bar mana batun mutum dubu saba'in masu shiga aljanna babu hisabi balle azaba, mu kuma muka shiga tattaunawa su waye su. Gashi nan dai suwa na sun ce sahabbai ne, suwa na sun ce wanda ba su taba shirka ba ne, suwa na sun ce kaza, suwa na sun ce kaza, shine muka ce a bari kawai ka zo ka warware mana wannan. Wannan karatu ya shige mana duhu, shine fa akhbaruhu. فقال سيتي هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون shikenan sai yace su ne waɗanda la yastarquna ko la yastarqauna su ne waɗanda ba sa neman a yi musu tofi idan wani abu ya same su na jinya wala yaktawuna kuma ba sa neman a yi musu lalas na wuta idan jinya ta same su, wala yatatayyaruna kuma ba sa dogaro da tamfi a rayuwarsu, alherinsu ko sharrinsu ba sa jingina shi da tamfi furawar tsuntsu ko kukan tsuntsu. wa ala rabbihim yatawakkaluna su ga ubangijinsu kadai suke dogara su ne waɗanda ba sa ba sa neman a yi musu tofi ya zo cikin sahihu muslim humul ladina la yarqauna wa la yastarqauna su ne waɗanda ba sa yin tofi kuma ba sa neman a yi musu tofi amma shekul islam ibn taimiyya Allah ji kansa da rahama da wasu malamai bayansa suna cewa wannan wahami ne na riwaya cewa layar kauna ba sa yin tofi a'a ba sa neman ai musu tofi shine daidai amma layar kauna ba sa tofi a'a wannan ba a kiyaye shi ba a riwaya wato ingantacciya la yastar kauna ko la yastar kuna ba sa neman ai musu tofi wato ba su da idan jinya ta same su wato ba su da bukatar su nemi wani ya shigo cikin lamarinsu don su samu sauki in ban da Allah in ban da Allah in an ce layar kauna ba sa tofi wa kansu koma wasu ibn taymiya ce a'a ai tofi ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum zai iya yi wa kansa tofi kuma zai iya yi wa wani tofi kyautatawa ne ka yi wa waninka tofi amma abin da hadisin yake nufi su ba sa kai kukansu wajen wani Allah ya zo ya ba su mafita akan abin da sun san Allah ne ya jarabe su da shi na jinya haka zancen su nemo wani mai tofi ko wani mai magani ko wani mai kaza jinya ta same su a'a su dai sa yi wa kansu tofin. In Allah maɗaukakin sarki ya ga damar ya ba su lafiya kayansa ne su, idan bai ba su lafiya ba, to sun ɗauki jinya jarrabawa sannan sun ɗauki jinya kewa. Akwai bayin allah da jinya take zame musu kewa da ibada. Haka suka ɗauke ta, so ba hankoro, babu raki. balle ka rika zargin likita bai zo da wuri ba balle ka rika zargin likita ne bai mai da hankali akan marar lafiyan ka ba shi yasa ya mutu balle ka rika zargin maganin da aka bayar ba mai kyau bane shi yasa ba a warke ba balle ka rika zargin kaza da kaza da kaza da kaza da kaza daga nan shedan ya rinjaye ka kana maganin cewa wannan maganin shine lafiyarka wannan likitan shine lafiyarka har a rika nuna maka cewa baka je wurin wane bane da ka je wurin wane da ka samu sauki har karka tunanin cewa yanzu wata na guda ina cikin wahala ban san da kai ba gashi kwana biyu kana min magani shikenan har na warke to shi sha'anin neman magani idan zuciya ta zaku da neman magani idan zuciya ta sa raki a ciyo, ta gaji da ciyo, to rauni yana shiga wannan sashen, sai marar lafiya sai ya manta da Allah sai ya dogara da magani ko ya dogara da mai magani. So asalin magani da neman magani halal ne a musulunci, amma a sha'an neman magani mutane sukan bambanta. Wani yakan tafi neman magani da imaninsa, wani yakan tafi neman magani alhalin ya rasa imani. Waɗannan bayan Allah kwata-kwata ma ba sa bukatar ma ba sa kokawa wani suna da matsala ya zo ya taimake su suna da jinya suna da dafi ko suna da kambun baka ko suna da kaza ya zo ya taimake su a'a ba sa yi. To akwai masu wannan kamewar cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda har ana cewa cikin sahabbai akwai waɗanda mubaya'arsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har akan ba za su tambayi kowa komai ba ya kai ga tsamagiyar ɗayansu za ta faɗi yana kan doki ko raƙumi ta faɗi ƙasa amma ba zai iya cewa wane mai komun ba sai dai ya zurɗo ya sauko ya ɗauka sai koma saboda kar ya tambayi wani kar ya nuna bukatarsa wajen wani Allah Na'am? Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala a cikin ubudiyya littafin sa ubudiyya wannan littafin yana da matukar muhimmanci yana da matukar muhimmanci idan mun samu dama mu karanta shi domin zai lausasa zukata kowa ya san shi bawa ne yake kawo wani zance daga masu hikima malamai suna cewa istagni amman shi'ita takun nadhirahu wahtaj ila man shi'ita takun asirahu wa ahsin ila man shi'ita takun amirahu wai istagni amman shi'ita ka wadatu daga duk wanda kaga dama wanda ba Allah ba ka wadatu daga dukkan wani wanda ba Allah ba, duk ko ma waye shi, ta kunna zirahu, akwan a tashi za ka zama irinsa. A kwana a tashi za ka zama irinsa, in kai haƙuri. Yanzu wanda kake kan doki, yake ƙasa, tsamagiyarka tana ƙasa, baka ce masa miƙo mun ba, daga lokacin da ka sauko ƙasa, ai ka iso shi kai ma ɗauka za ka yi to sa ba za ka iya haƙurin haka ba to ka ɗauki wannan kai kiyasansa akan kome a rayuwa idan ka wadatu daga wani Allah kowaye kake ganin ya kai ka nemi wani taimako a wajensa ba Allah ba to idan kai haƙuri za ka zama irinsa wata ran. Sannan suka ce, Wahatar ilaman shi'ita ta kun asirahu, ka kuma nuna bukatarka zuwa ga wanda ka ga dama, ka nuna bukatarka zuwa ga duwa da ka ga dama ta kun asirahu ka zama bawansa. Eh, sosai, ba ni ba ni ba ni ba ni. ranka ya daɗe, to ka zama bawa. Wa ahsin ila man shi'ita, ka kuma kyautatawa duk wanda kaga dama, ka taimaki duk wanda kaga dama da damar da kake da ita, takun amirahu za ka zama shugabansa jagoransa. Ba gaskiya ba ce? Don haka waɗannan bayan Allah la yassar kuna ba sa mai, ba sa neman ko tofi a yi musu. a ƙoƙarinsu na gujewa nuna wa bukata a wajen wani Allah. Wala yaktawuna kuma haka ba sa yin lalas, wala yatatayyaruna ba sa dogaro da canfin tsuntsaye wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma ga ubangijin suke suke dogara. Faqama Ukasha ibn Mihsan sai Ukasha ibn Mihsan sai ya miƙe faqala sai ya ce ya Rasulullahi ya ma'aikin Allah ud'u Allah an yaj'alani minhum ka roki Allah ya sanya ni cikin su cikin mutum dubu saba'in din nan masu shiga aljanna ba hisabi balle azaba kala sai ma'aiki yace anta minhum ukasha kana cikin su ai kana cikin su thumma qama rajulun akhar sai wani mutum sai ya mike ce ya ma'aikin Allah ud'u Allah an yaj'alani minhum nima roki Allah ya sa ni a cikin su Kala sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce, Sabaka ka biha ukasha, ukasha ya riga ka, mutum biyu suna ci ne? Musabaka ce, mutum biyu suna na ɗaya ne? Ɗaya ne yake yin na ɗaya, don haka yanzu wannan roƙon, ukasha ya riga ya yi shi, ya cinye. Eh, ƙarin bayani akan tun daga abin da ya shafi wala yaktawuna wala yatayyaruna wala rabbihim yatawakkalun da kuma abin da ya biyo bayan na kisar Okasha za mu dakata sai idan Allah ta'ala ya kai mu sati mai zuwa muna roƙon Allah subhanahu wataala ka tara mu a cikin abin da muka yi na lada abin da na yi kuskure Allah ka gafarta mani wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah shaddanta maka sai ka nemi yadda masallaci yake sannan kai kai sallah a ciki ba Allahu alam to wannan ya turo takarda a takarda ce ta korafi da neman taimako to amma ina ba shi haƙuri cewa ire-iren waɗannan takardu da ake turowa don neman irin waɗannan bukatu mukan yi ƙoƙari mu ga cewa mun nesanta majalisin da haka saboda ire-iren bukatun naka gafarta mala suna nan da yawa waɗanda suke cikin irinsu suna da yawa kuma idan muka buɗe wannan ƙofar mu sa ranar rufe ta ba kuma majalisin tun da na karatu ne idan muka sako irin waɗannan bukatun a ciki to wala Allah sai ya kazance domin shi ɗan adam bai cika juran a ce masa ba ni ba ni ko kawo kawo ba don haka ina baka haƙuri kar ka ji a ranka cewa kai kaɗai ne kake cikin damuwa waɗanda suke cikin damuwa a nan wajen suna da yawa e takan ce ta bayyana wala Allah wasu ma damuwarsu ta fi takan don haka ka yi haƙuri irin yadda kowa yake haƙuri kuma a ci gaba da neman mafita irin yadda kowa yake neman mafita a cakwakiyar da ake ciki a ƙasar nan a yanzu kowa an ka ganshi yana tafiya ka kalle shi kawai eh kowa ka kalle shi kawai don Allah mu yi haƙuri da da junanmu da yanayin da muka samu kanmu mu yarda da Allah mu yarda da hukuncin Allah madaukakin sarki kuma mu koma gare shi mu roƙi taimakonsa da gudunmawarsa mu roƙi agajinsa domin shi ne kaɗai zai iya ba wanda zai iya sai Allah don haka ka yi haƙuri da masu damuwa irin taka duka a yi haƙuri ba na buƙatar irin waɗannan a takardun a turo tambaya sai mu amsa idan mun sani in ban sani ba na ce ban sani ba wannan shine haka babu laifi idan mutum ya turo yana roƙon a taya shi da addu'a wannan ma duk ba matsala ba ce ba amma irin waɗannan bukatun to idan mun bude kofar na gaya muku ba za mu iya rufe ta ba daga nan wani sai ya ga wani ake so shi ba a sansa wani sai ya ga wani na dan shalile shi ba dan shalile bane ba Allah ya taimake mu Allah ya yi mana dukkan damuwa Allah ka yaye mana dukkan bakin ciki kuma halin da kasar mu take ciki a yanzu a lallai mu sani cewa an sha faɗa a baya amma mutane ba su farga ba mutane sun ci gaba da abin da suke yi kuma sun ci gaba da tsammanin biyan bukata a wani wurin da ba a nan bukatar take ba. To, kuma mutane suna gani yanzu halin da ake ciki, duk wata dabara ta yadda za a yi a dakatar da wannan yanayin da ake ciki na hauhawar farashi, hauhawar abubuwa, taɓarɓarewar al'amura na rayuwa ba abin da ke yiwuwa. Kuma irin tashin goron zabe. da kayayyaki suke yi ba iya na masarufi ba da kayayyaki suke yi wato irin wadda a duniyar ƙasan nan tun da aka kafa ta ni ban san yaushe aka kafa ta ba amma ni da iya shekaru na da tarihin da na sani ba a taɓa samun wani mummunan yanayi wadda farashi yake mummunan tashi cikin ƙanƙanin lokaci kamar irin wannan lokacin ba saboda abu ne zaka siye shi rana ya teyo sati idan ya zagayo sai ka ji yayi karin da idan ada ne sai an yi rabin shekara ba wannan karin ba to me yake kawo wannan business yanzu yan canji masu canjin kuɗaɗe kasuwannin yan canji a ƙasar nan sun saki sanarwar cewa sun rufe kasuwar su ta canji saboda al'amarin ya kulle musu sun rasa ya za su dala ce idan ka sayar da ita yanzu yanzu in ka sayar da ita naira dubu ɗaya da ɗari hudu misali to in kai garaje kana son sayan wata anjima sai dai ka saye ta dubu ɗaya ɗari biyar don haka a rana ɗaya jarinka ba zai sake saya maka kaya ba sai ka ƙara kuɗi a rana ɗaya sannan ka sake sayan kaya kuma in ka sayar in ka ci riba ma to sai ka sake ƙara kuɗi sannan ka sake sayan kaya kuma galibin 'yan kasuwa haka suke yanzu in ka sayo kanka koma sayowa idan ka sayar kanka koma sayowa sai ka samu abu ya karu sai ka sake karawa sannan ka sayo sannan kuma azzalimai ba su daina zalunci ba azzalimai da yancin hanci da rashawa ba su daina ba a daina ba yanzu ake buɗe sabbin ƙofofi na cutan bayan Allah sai zama talaka kullum shi a cikin jininsa ake budunbuduma a cikin jininsa ake budunbuduma yau idan kayan ka siyo za ka zo ka kasa ka sayar kafin ka isa garin da za ka je ka sauke kayan bayan ka siyo shi da tsada to yanzu kuma abin da za ka kashe kafin ka je ka sauke kayan sai ya ƙara wa kayan tsada wani bawan Allah mai jaurar taki ya ce min akaramakallahu taki ne za ka saye shi trela guda daga yadda ka saye shi kafin ka kai shi garin da za ka sauke shi ya kamata a ce idan yadda ka saye shi ne da kuɗin motarsa zuwa yadda za ka sauke shi ka saye shi ya kamata ne a ce za ka saye shi dubu sha ɗaya ko dubu sha biyu ya ce wallahi maganar dubu sha tara dubu ashirin ɗin nan ko dubu ashirin da biyar ya ce wallahi kashe-kashen kuɗi ne kafin ya je shi kafin ya je shi yadda za ka sauke shi sai aka wayi gari in direba ne ya yi lodi in direba ne ya yi lodi to gwargwadon lodinsa gwargwadon caji in kaya aka ɗauko gwargwadon kayanka gwargwadon caji sai zama babu tsada sai tana karuwa to duk lokacin da dan ka biya wata bukatar ka baka da hakki kace sai an baka ka ƙara tsadar kaya to ka sani cewa idan ka karɓi ɗari biyu, to daga gidanka kuwa za ka yi asarar ɗari biyar ko ɗari shida, don aje a siyo maka abubuwan da ka ƙara musu kuɗi a hanya. Da haka ƙaiƙayi yana koma kan mashekiya. To, ire-iren waɗannan matsaloli na ƙasan nan muna fa bukatar addu'o'i ne. Ita kanta gwamnati ta yi shiru ne ko tana yi ne ba mu sani ba za ta iya ne ko abun ya fi ƙarfinta ne ba mu sani ba saboda al'amura sai tafiya suke yi a lalace kamar ba a komai kamar ba a shiga ofis yadda ka san ba ofis a ƙasar nan haka abubuwa suke tafiya to za mu jira ne a gyara mana ko za mu yi addu'a Allah ya gyara mana? Ina da jira muke yi wani shugaban ƙasa ya sauko ni hau. Ko ba haka ba, da wani ake zagi, ana jira ya hau. Yanzu suna cewa don Allah in bai shakona bai dawo. To haka ne ai. to ashe ba mutum bane mai yi ba mutum bane ba zaɓe bane ba dabara bace a daina biye maganganun 'yan siyasa a dinga cewa da kaza aka zaɓa da yanzu kaza ne da ba ai kaza ba da yanzu kaza ne ya kamata a ce an sha mu mun warke mun gane wannan abun ya kamata a ce mun gane wannan abun sai mu koma mu ta addu'a mu roki Allah madaukakin sarki kun ga wannan lokaci lokaci ne na sanyi dare yana da daraja a wannan lokacin dare yana da daraja saboda dare yana da tsawo in ka kwanta za ka yi bacci har ka gaji ka tashi karfe hudu hudu da rabi kai har karfe biyar asubar ita kanta tana kaiwa har biyar da arba'in da wani abu kafin a yi ta minti talatin ɗin farko daga biyar ma zuwa biyar da rabi ya ishe ka ka addu'o'inka kai kiyamun lailinka balle in ka tashi hudu da rabi kai awa ɗaya kana doyinka kana kiyamun lelinka mu rage baccin ma za ka samu bacci ka ƙoshi ita addu'a ta roƙon Allah ga fitinin da suke da suke shigo mana al'umma na, ta'addanci na ta'addanci yanzu ɓarawo ya daina lallaɓawa ya je ya ɗauki dukiyarka kana bacci irin na da na ƙauyanci yanzu tashinka za a yi tashin ka za a ce kawo tsakani da Allah matasan nan ku ji tsoron Allah me ake da shi yanzu me ake da shi idan kun bi anguwanni kun shiga kan wannan kun shiga kan wannan wa yake ajewa yanzu kowa yana ta kansa me ake da shi yanzu amma a tashe ka a tashi iyalanka a nuna ma makami a zare maka ido a ce kawo a burkita maka gida kuma ai hakan din a gama a tashi a tafi can ma a yi a gama a tashi a tafi can cikin ai awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi ko awa biyu ana operation ba komai ba abin da zai faru ya wuce abin har abin tsoro wanda kwanansa ya ƙare a kashe shi irin waɗannan al'amura sai addu'a fa sai addu'a su kansu masu yin wannan abun ba san me yasa suke yi ba ba ba fa talauci bane ba talauci bane jinya ce jinya ce ba talauci bane ai masu talaucin ga sunan suna bara suna neman abin da za su sa a bakin salati ba talauci ba ne sannan akwai masu talaucin da suke wuni da yunwa su kwana da yunwa ba su ɗauki kayan kowa ba in sun gani ma tsallakewa za su yi ba talauci ba ne talauci baya sa ta'addanci masifa ce ta rayuwa shi ma me yi bai san me yasa yake ba cuta ce haka su ma suna bukatar addu'a ba tsinuwa ba ba Allah wadarai ba su ma suna bukatar addu'a annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ishara zuwa ga haka har kashe-kashe za a yi ranar alkiyama a zo ana tashi wanda ya kisan bai san me yasa ya kashe ba wanda aka kashe bai san me za a kashe shi ba to haka ne so daga cikin fitintinin rayuwa ne na kafin tashin alkiyama muke ganin su ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai bayan ɗaya so mu ɗauki wannan a matsayin damuwa kar mu zama kullum a cikin tsaki sai dai mu yi tsaki sai dai mu zauna a inuwa mi giba shugabanni sai dai mu zauna a inuwa mu zagi masu wadata sai dai mu zauna a inuwa mi ta Allah wadai muna waɗansu maganganu na mugun alkaba'i da kan harshen mu ba shine mafita ba wace gudumawa ka bayar ta roƙon Allah da tuba zuwa gare shi a irin damar da ka samu ta sujada ko ta sallar dare wace gudumawa ka bayar a wannan halin da ake ciki malam korafi ba zai zama magani ba wace gudumawa ka bayar mu koma ga Allah gaba ɗaya mu sai Allah ya bamu mafita ina roƙon Allah subhanahu wataala Allah ka bamu mafita Allah ka yaye mana halin da muka samu kanmu a ciki da Allah wannan hauhawar farashi ubangiji Allah ta'ala ka sauƙaƙe mana shi Allah damoyin da suke damun mu na tsoro da firgici da muke ciki da rashin aminci ubangiji Allah ka amintar da mu Allah ka yaye mana tsoro da damuwa ya Allah fitinannin cikin mu ubangiji Allah ka nutsar da su ya Allah ka shiryar da su ya ubangiji marasa marasa marasa samun biyan bukata cikin Allah ka biya musu bukata ya Allah ka biya kowa bukatarsa Allah ka yaye mana bakin ciki da damuwa ya Allah ka tsare mana mutuncin mu ya Allah ka tsare mana zuriyar mu ya Allah ka tsare mana iyalan mu ya Allah ka tsare mana dukiyar mu ya ubangiji Allah ka tsare mana sana'o'in mu ya ubangiji Allah ka tsare mana addinin mu Allah ka shirye da samarin mu da ƴan matan mu ka shirye da iyalan mu da zuriyar mu ubangiji Allah ka ba wannan kasa zaman lafiya da kwanciyar hankali da aminci duk da al'ummar musulmi suke a duniya Allah ka ba su lafiya da zaman lafiya ka ba su kwanciyar hankali da aminci Allah ka tsare mu daga makiya daga abokan gaba dukkan masu samu damuwa da bakin ciki Allah kai mana maganin su Allah kai mana katanga karfe da makiyan masu cutar da mu ربنا اجنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ورسال لافيا مو الله كباسو لافيا متتمو ubangiji Allah ka gafarta musu da su da rahama mu Allah ka raya mu akan lafiyayyen musulunci ya kashe mu ga inkantaccen imani rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم ولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين